أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلب والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين bayanaka yan uwa masu sauraronmu na kusa da na nesa na muku sallama irin ta addinin musulunci ita ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu alhamdulillah mun sake dawowa ci gaba da wannan karatu namu na fassarar littafin ziya wanda a yau shine halakar mu ta tara kuma za mu tashi a cikin fasali da yake magana kan abubuwan da suke wajabta wanka wanda insha Allah za mu ci gaba kuma kamar yadda muka saba za mu karanta a fassara sannan sai mu dawo a ci gaba da ƙarin bayani shine malam yake cewa faslun rabewa wa mujibatul ghusl abubuwan da ke wajabta wanka arba'atun hudu ne inqida'u damil haidi yanki wa jinin haila wa damin nifasi da jinin biki wal mautu da mutuwa wal janabatu da janaba wannan gaba abinda malaki nufi shine ce fasali kenan wanda zai yi magana cewa mujibatul ghusl abubuwan da ke wajabta wanka arba'atun guda hudu ne wato abun da suke wajabta wanka idan suka faru dole ne sai an yi wanka to shine malaci abubuwa ne guda hudu a na farko shine yace in kidawa da mil haidi yankewar jinin haida saboda haka idan jinin haida mace tana jini na al'ada jinin ya dauke to ya zama wajibi ya zama dole sai ta yi wanka don haka idan ba ta yi wannan wanka ba dukkan ibadun da za ta aikata ba za a karbe su ba saboda ta yi su ba ta da tsarki in ta yi sallah ba za a karba ba in ta yi rika alkur'ani ta yi laifi shi ma duk dai abin da za ta aikatawa saboda ba ta da tsarki ba a da bukata da shi saboda haka yin wannan wanka wajibi ne ga duk wanda jinin haida ya dauke ma kuma kamar yadda aka sani in za a yi wannan wanka na haida ba a sa ruwan watan ruwa waɗanda sun ka jirkita da wani abu ko sabili ba a wanka kuma da sabilin ba a sa sabili wajen yi ne kuma ba a sa ruwan da sun ka ɓaci da wani abu ruwa masu kyau lahiyayyen su ake sanyawa a yi wannan wanka da su kamar yadda za mu yi dai bayani can gaba insha Allah to wannan wajibi ne ga duk mace idan jinin haida ya dauke mata sai ta yi wanka sannan a wadamin nifasi da kuma jinin biki shi ma idan ya dauke ba ana nufin wai irin wannan wankan nan da ake yi na al'ada na ruwan zafi ba idan mace ta haifa za ta je kai wanka da ruwan zafi har ta yi kwana arba'in ko ma fiye to ba shi yake magana ba nan ana magana ne idan jinin ya ɗauke mata ko da kamin ta gama wannan wanka ne na ta ta saba na al'ada na ruwan zafi kamar kilan jinin ta na haihuwa ta haihu sai ya ɗauke ko da ran da jinin ya ɗauke ne to ran nan za ta yi wanka ta ci gaba da ibadarta don haka wankanta na ruwan zafi can ta tayin abunta amma dai wannan ne shi kuma ta sa ruwa waɗanda Allah ya yi masu kyau to shine ake magana kuma ba dole sai ruwan sanyi ba ko da ruwan zafi ne za ta sa ta yi inda ba ba ta sa musu komi ba kar ta sa musu wani abin da zai bata musu canza musu kala ko kuma ta sa sabili ko wani abu to ko ran da ta haihu ne jinin ya dauke to ran nan za ta yi wanka ta ci gaba da sallah saboda haka wasu mata suna wata harka ta jahilci wanda idan mace wai ta haihu ita ala tilas dole sai ta yi arba'in sannan za ta yi wanka ta ci gaba da sallah ba shi ake amfani da shi ba ba kwana arba'in da ake amfani da shi ba a duk sadda jinin ya ɗauki ne ake amfani da shi ko ran da ta haihu ne ko bayan kwana biyu ne ko uku ko hudu ya danganta dai da adadin yawan kwanuka wanda wato wannan jini ya ɗauke mata to wannan lokaci ne za ta yi wannan wanka to shine ma'anar a wada mai nifasi da yankewan jinin biki kaga na biyu kenan sannan na uku ya ce wal mautu da mutuwa wato shine wanda ya rasu to a yi mashi wanka wannan wajibi ne a yi mashi wannan wanka din sannan wal janabatu da kuma janaba wato shine idan watan mutum janaba da same shi ko mace ko namiji to shi ma wajibi ne sai an yi wanka sabanin kamar yadda ni taba jin wani wanda abun mamaki abun tausayi abun takaici kuma wanda wanda nake gaya man cewa wai wata mata ce ita bata taba sana akwai wani abu da ake ce wankan janaba ba take gaya mashi wai kuma ga ta da ƴaƴa da jikoki ma amma ita bata ma san me ake ce wankan janaba gaba ɗaya kwata kwata kaga wannan rayuwa akwai hadari da ita da mijin baki ɗaya kaga sun taru a cikin jahilci mugun ma jahilci na gaske to Allah ya kare mu to saboda haka janaba idan ta faru ga namiji ko mace za a yi bayanin me yaya janaba za ta kama tun a nan gaba saboda haka waɗanga su ne amma akwai wasu wuraren da haka sun ce da musuluntar kafiri ko shi ne islamul kafiri saboda haka suna cewa idan wanda yake kafiri yan musulunta to shi ma zai yi wanka kuma aka ce wankan na zai yi wankan janaba ne zai yi tun da shi tun da yake bai taɓa wankan janaba ba saboda haka yana tare da janaba ko yaushe don haka idan zai musulunta to zai yi wanka kuma ana cewa wankan ya isa mashi kamar yanzu ya yi niyyar zai musulunta ya je musulunta kamin ya je wajen malamin da zai musulunta din sai ya je ya fara yin wankan kamin ya wuce can ya yi haka nan in ya yi haka nan to a takaice amma da shi malam bai kawo wannan wankan nan ba amma dai nan amma dai a can wasu littafai mun karanto shi a baya can cikin littafin da muka yi akwai musuluntar kafiri yana daga cikin abubuwan da suke watan sa a yi wanka to kuma kamar yadda aka sani dukkan wadda take canza jini na haida da ya faɗa a can baya din wato a ɗaya daga cikin waɗancan abu da banka zano a mutuwa haida nifasi jinin watan ko yankewa jinin haida yankewa jinin biki mutuwa janaba suna sanya dole a yi wanka wajibi ne kowane ɗaya daga cikinsu yana wajabta wanka sannan kuma kuma dukkansu suna hana aikata aiki na ibada mace tana jinin al'ada ba za ta aikata aiki na ibada ba la'alla rika alkur'ani amma tana iya karanta alkur'anin ba laifi in ka kai ne za ta karanta ta haddace tana iya karanta amma dai ta rika shi alkur'anin tana jinin al'ada to shine an ka hana kuma mun karanta a baya cewa wasu malamai sun ce tana iya rika allo wanda an kai rubutun Qur'ani gare shi amma allo in za ta yi karatu shi amma ba za ta rika juz'i ba haka to sannan kuma kaga mai jinin haida ko jinin biki ba za ta yi azumi ba za ta aji azumi sai bayan sallah in ya wuce sannan sai ta ranka amma shi ita sallah din to da wadda ta yi jinin haida din da mai jinin bikin sadda suke cikin wannan jini wannan sallar an yafe musu an dauke musu ita amma dai azumi sai sun ranka in lokacin azumi ne ya zama ba su samu damar yi din ba wannan kenan a don hakan gasi in sun yi wanka jini ya ɗauke sannan sun yi wanka sannan kuma wato idan mai yanzu mace jinin ta na al'ada ya ɗauke ba ta yi wanka ba ko ya ɗauke in dai ba ta yi wanka ba ya halatta ta yi aikata aiki na ibada ta yi sallah ko wani abu din ko mai jinin biki ko mai janaba dole sai an yi wanka sannan sannan har yanzu ita mai haida a bai halatta jininta na al'ada kamar yanzu ya ɗauke kamin ta yi wanka kuma sai mijinta ya sadu da ita to nan shi ma bai halatta ba ko da jinin ya ɗauke sai ta yi wanka sannan zai halatta mijin nata ya sadu da ita to wannan kenan saboda haka dai a takaice da sauran hukunce-hukuncen da duk wasu abubuwa da mun yi su a can baya kuma nan gaba ma za mu karanta a yanzu din insha Allah cikin wannan babi da muka fara saboda haka waɗannan su ne a watan jinin haida da nifasi kenan to shine wajibi ne a yawan gare su sannan sai malam ya gaya mana ita kuma rabe-raben ita janaba din sai ce to wal janabatu ita janaba din nan wahiya nau'ani ita kala biyu ce na farko ce akwai khurujul maniyi fitar maniyi al-muqarinu lil lazzati wanda ya gwamu da jin dadi al-mu'tadatu wanda yake na al'ada ma na sababbi min ar-rajul daga namiji ne aw il mar'ati ko daga mace ne fi nomin a cikin bacci ne aw ya qazatin ko a falki ne bi fathil qafi da ya makafin dinnan wasali sama ya qazati daddun nomi shine kishiyar bacci wa qad yajibul ghusl haqiqa wanka yana wajaba likurujihi saboda fita ta shi maniyin min gairi muqaranatin lazzati ba tare da gwamuwa da jin daɗi ba mislu misalin an yi jami'a ya yi jima'i da mace fayal tazza ya ji daɗi walam yunzil amma bai fitar da maniyi ba sun mai karuji min hulmaniyu sannan daga ba sai maniyi ya fita gare shi abla an yaktasila gabanin ya yi wanka za mu kuma mu ƙara bayani sai mu dawo mu ci gaba a shi ne mana yake cewa wato wahiya nau'ani ita janaba ya ce wal janaba ita janaba dinnan nau'ani ya ce nau'i biyu ce kala biyu ce ta farko ya ce khurujul mani fitar mani shi fitar mani na al-muqarin lil lazzati wanda yake ya gwamu da jin dadi ma'ana ya hadu da jin dadi ta hanyar jin dadi al-mu'tadati wanda yake sababbi na al'ada wato kamar yadda mun riga mun yi karatun mu na can baya an ji sifar mani yanda yake watan ruwa ne wanda yake masu kabri kuma yana fita da ƙarfi yana tunkuɗa junan shi wajen fita sannan kuma watan warin shi idan yana ɗanyi yana kama da watan wari na kaman kullu haka an gane ko kuma huda ta dabino don mun yi shi a can baya in kuma ya bushe yana kama da warin kwai to mun riya dai mun san menene abin da ake ce mani shi kuma zai mun san shi shi ma ruwa ne wanda yake na fita ta hanyar sha'awa shi kuma amma ba mani bane shi shi kuma bai kai kabrin mani ba to wannan kenan mazi wadi kuma shine wanda yake na fita a ƙarshen bawali shi kuma to mani nan shine ake magana fita tai to dole shi a wanka waɗancan shi mazi wanki wa kurin zakai mutum zai wanke al'aura shine gaba daya wadi kuma hukuncin su guda da bawali shi kuma to anan ana maganar mani ne fita tai to shine nan malam zai gwada mana cewa fitar shi mani din watan wajibi ne dole sai an yi wanka amma sai ya ce lillazzatil watan almuqadin wanda ya gwamu ma'ana wanda ya hadu lillazzati da jin daɗi almu'tadati wanda yake sababbi na al'ada a nan da ya faɗi cewa watan da jin daɗi wato ban da fita na jin daɗi kenan da an ka saba akwai jin daɗi wanda yake an ka saba na fitar mani da shi ya ko kaga kamar misali sai a ce kamar misali mu da muka sha bawa na can karatu mu na baya mutum yana saman doki misali yana gudu da doki ko tafiya ko da raƙumi ko wani abu sai mani ya fita gare shi ai kaga wannan fitar mani ne kuma kaga ai ba cikin wahala bane tun tafiya da doki saman doki ko bi saman raƙumi ai kaga ba ba wanda abu ne wanda yake na wahala ba ko balle ko a ce kaga shi ma tafiya ce dai wanda take ta jin daɗi ce an ka hada ta da wanda yake yana tafiya ga ƙasa kaga mai tafiya ƙasa yana cikin wahala amma mai tafiya saman doki kaga ai shi yana cikin jin daɗi ne to kaga nan mani ya fita ba ta hanyar wahala ba saboda ta hanyar gudu ne saman doki ko raƙumi to wannan in dai mutum ba shine dama ya tunani na sha'awa ba wanda har sha'awar shi ta motsa wanda ya samu ne ya fita ba matukar dai haka kawai ne kurin yana cikin gudu ne da doki ko tafiya kawai sai dai mani ya zo mashi ba tare da shi kanshi ya sani ba to wannan ba sai yayi wanka ba saboda me saboda ba jin daɗi ne na al'ada ba an fahimta ko kuma ya zama wata mani ya fita ta hanyar wahala shi ma wannan ba sai an yi wanka ba kamar misali sai a ce a sai kawai kunama ta ciji mutum idan kunama ta ciji mutum sai mani ya fita gare shi kaga ai wannan fitar mani ne wanda yake ba kuma na jin daɗi ba an fahimta ko kuma ya fada cikin ruwan zafi sai kawai mani ya fita daga gare shi to dukkan su waɗannan dai gaba ɗaya ba magana wanka ba sai ya yi wanka ba saboda me saboda a ba ainihin jin daɗi ne ya sanya watan wannan mani ne fita ɗin ba in dai ba shi ne da kai ne da makocin yin wannan tunani ba to sannan anan in ka kula kuma sai ya ce to kuma shin fi fitar mani na shin minar rajuli daga namiji ne ya fita awil mar'ati ko ko daga mace ne don haka ko mace ce mani ya fitar mata haka ko namiji ne mani ya fitar mata haka dukkan su dai gaba daya watan sai sun yi wanka kuma wajen fitar mani nan malamai suna magana suna cewa abin da ake nufi barowar shi daga asalin can inda yake cikin jikinka shi ake nufi in ma bai fito yanzu nan ga fili ba aka ce misali kamar yanzu sai kawai a mutum ya sa wani zare ko wani abu wanda ya daure zakarin shi ga manin ya fito daga inda yake ya fita amma kuma gashi ya daure ta yanda ba zai fito ba to tunda to ko bai bashi ya fito wannan din ba tunda dai can ya riga ya baro inda yake cikin jikin dashi to sai yayi wanka din an fahimci ma'ana to saboda haka a to sai ya zama hukuncin duk ɗaya ne ko ga mace ne ya fita ko ga namiji ne kuma ko a cikin bacci ne shine phenomenon a cikin bacci ne ya fita au ya kazani ko a farki ma'ana mutum ya yi mafalki ne yana saduwa da mace mani ya fita mashi to sai ya yi wanka ko kuma mace ce ta yi mafalki tana saduwa da namiji mani ya fita mata ita ma sai ta yi wanka to shine ma'anar phenomenon a cikin bacci au ya kazatin ko falki sai ya ce bi fatahil qafi da yamma wannan kan mai ruwa din wasali sama sai ka ce ya kazati yawa shine ma'anar diddun nome aiki shiyar bacci shine ma'anar ya kazatu din to to anan hukunci kaga ya zamo haɗe a cikin halaye guda biyu ko a falke ko a cikin bacci duk hukuncin matsayin guda ne ko saboda haka duk ɗaya ne ba wani bambanci a ko a falke ne ya fita ɗin ko a cikin bacci ne ya fita duk da sai an yi wanka to a to sai na fi nauyin kina auya kasar ko sai dai amma aka ce a wato kamar da ya ce fi nauyin auya kasar a cikin bacci ko a falke ɗin nan to shine malamai suke cewa ba a sharɗanta ba a cikin wajabcin yin wanka ɗin kamar yadda yake watan abin da ya fita a cikin bacci an gane shi ba dole sai da jin daɗi ba ba a sharɗanta cewa su dole sai da jin daɗi ba misali mutum ya mafarki yana saduwa da mace amma kuma shi a cikin mafarkin bai ji daɗi ba amma kuma ko da ya tashi sai gama ni ya fita gare shi to ko da ba jin daɗi a cikin bacci shi wannan dole ne sai kayan wanka shi ya samu shi ne ma'anar ba a sharɗanta wajabcin yin wanka ɗin ba daga abin da ya fita a cikin bacci cewa sai ya zamo tare da jin daɗi ba ko da ba jin daɗin sai an yi wankan bisa gare shi ɗin idan mutum ya mafaki ɗin kuma malamai suna ce abin da yasa aka ba shi mafalki wannan hukuncin wanda cewa in mani ya fita koda mutum bai ji daɗi ba inda ya fita cikin mafalki din sai yayi wanka saboda hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa innamal ma'u minal ma'i yace ai kada dai wanka da ruwa yana wajabta ne ta dalilin fitar ruwan mani to kaga nan ne sai suka ce wannan hadisin yana magana ne akan mai bacci cewa sai mani ya fita ne in mani ya fita wanka waje ba ba yana magana cewa in mutu ya sadu da mace ai in mani bai fito mai ba shikenan ba sai ya wanka ba shi yake nufi ba yana magana ne kan watan mafalki wanda mani ya fitan ba a cikin mafalki ko da bajin daɗi don haka shi kuma hadisin da a to wannan shine abin da malamai sun ɗauki wannan hadisi a cikin halin bacci kenan to saboda haka shi yasa kaga kora ya tabbatar da gashi yana sadu da macen a cikin mafalki kaga shi yasa ai in mutu ya yi mafalkin gashi yana sadu da mace tabbas amma kuma safiya ta wasu ya tashi shikenan kuma sai gama ne bai fita gare shi ba ai kaga shikenan ba sai ya wanka ba to wannan shi yasa suka ce to shi wannan hadisi alma'u min alma'i yana aiki ne akan wannan akan maganar bacci din in mutum ya yi mafarki ya ga ya tashi bai gama ni ba kawai ya dai mafarkin ya saduwa da mace ne ko kuma mace ta yi mafarki da saduwa da namiji amma ba mani bai fita ba shikenan ba sai ya wanka ba shine ma'anar wancan hadisin na innamal ma'u min alma'i sannan sai suka keɓance hadisin da yake cewa izalta kalkitana ne faƙar waje bulgusul shi kuma cewa wanda afalki kenan cewa idan kaciya guda biyu suka haɗu to wanka ya waje ba ma'ana shine idan har al'auran namiji ta haɗu da ta mace to ko da mani bai fita ba shi nan wanka ya waje ba sai suka ce to shi wannan hadisin shi ko yana magana ne afalki izalta kalkitana ne faƙar waje bulgusul wallahi alam wasu kuma sai su ce shi wannan hadisi ne izalta kalkitana ne faƙar waje bulgusul su suna cewa wato shine ya shafe wancan hadisin na farko din na cewa innamal ma'u min al-ma'i din haka kada don kada wani ya dauki cewa ai abinda ake nufi idan mutum ya sadu da mace ko da mani bai fito ba ba sai ya wanka ba haka bane ba idan mutum ya sadu da mace ko mani bai fito ba sai ya yi wanka wannan kenan sannan sai malai ya ci gaba da cewa a wa qad yajibul ghusl li khurujihi watan wanka yana wajaba saboda fitar mani din min gairi muqadanatin lazzati ba tare da gwamuwa da jin daɗi ba ma'ana koda ba tare da jin daɗi din ba sai ya bada misali ya ce mis da misalin an yi jami'a mutum ya sadu da mace fayal tazza kuma sai ya ji daɗi amma walam yunzil bai yi mani ba ma'ana mani bai fito mashi ba to sun mai kharuju sannan daga baya sai mani ya fita minhu daga shi mutum din kabla an ya gata gabanin ya wanka to wannan shi ma wajibi ne sai ya wanka kuma karshe koda saduwa mutum ya yi to koda mani bai fita din ba dai ko da gaba ɗaya kwata-kwata ɗin ko da daga baya ɗin maniyan bai fito mace ba matuƙar da ya shigar da al'aurar shi a farjin mace to shi kenan wanka ya zama wajibi gare shi sannan sai mana ya ci gaba da cewa wa magibu hashafatil baligi da koyuwar hashafar baligi sai ya fassara mana menene abin da ake ce mahashafa sai ya ce wahiya shine ra'asu zakari kan azzakari ma'ana kan al'aura aw magibin aw magibin misliha ko koyuwar misalin kan hashafa din mimma ka ɗoye ha daga bakin mayankanta ma'ana bakin kaciya kenan fi farji adamiyin a cikin farjin ɗan adam ne au gairihi ko wani shi unsa mace ce au zakarin ko namiji hayyin rayayye ne au mayitin ko matacce ne wa illam yunzil ko da ko bai fitar da mani ba abinda wannan gaba mala yake magana shine yace yana daga cikin abinda ka wajabta wanka shine wa magibu hashafatil baligi boyuwar hashafa ta baligi hashifa shine bakin kan al'aura kenan kan zakare mutum shine ko da bakin nan ya shigar a cikin farjin mace ko macen nan ko mutum mutum ce ya shigar da al'aura tashi a cikin ta ko ko dabba ce kai ko da da luwadi ne Allah kiyaye mutum yayi bakin kan zakarin shi ya shiga to wanka ya zama wajibi gare shi sannan sai malai ya ce amma hashifa to baligin watan boyuwar hashifa ta baligi wato bakin kan al'aura da bakin nan da abin da ya gaba kenan to in dai shiga a cikin farjin mace to dole sai mutum ya yi wanka amma in ga baligi ne wanda ana cewa ma in karamin yaro ne to sai dai a sashi umarce shi da yawan kadin domin koya mashi sannan wato to wannan shine abin da su malai suke magana din sannan a wato shine saboda wancan hadisin da makanta na dazu shi yasa malamai suka ce haka ne ko wanda yake cewa izalta kal khitana ni faqad wajaba al ghuslu idan kaciya guda biyu suka hadu ya zama wajibi sai ayyukan kashi yasa suka ce bakin watan kan al'aura idan ya shiga baki cikin farjin mace bakin nan wurin kawai to daga nan wanka ya wajaba in kuma zina ce sun kai ga ka'ida a wannan wurin bakin nan kawai ya shiga na al'aura shi to har yanzu sai an masa hukunci na sun yi zina an fahimta haka suna cewa kuma koda mace ce wadda ta yi mijinta ya saki da saki uku to kuma ka san dole sai ta yi wani aure kuma sai wancan mijin wanda ya aure ta din in ya sadu da ita ya rabu da ita sannan za ta halatta ta koma ga wancan wanda ya sake ta saki uku to idan ta yi wani auren ko da bakin kan al'aura ta shi wancan mijin ya sanya cikin farjin nata din ya sadu da ita wannan to shikenan tana halatta ga wancan mijin in ta hito tana iya koma mashi wannan kenan to shine saboda wannan hadisi ne shi yasa aka sace dole sai an yi wanka din koda mutum bai yi watan bai fitar da mani ba wannan kenan sannan kuma wato shine aka ce wato shine boyuwar hashafa amma ta baligi banda karamin yaro kenan wanda ana cewa kuma ita kanta macen da a ce kamar karamin yaro zai sadu da ita dan karamin yaro haka wanda bai balaga ba kuma bai kusa da balaga ba shikenan ba sai ta yi wanka ba sai in amma ta yi mani in kan mani ya zo mata to dole sai ta yi wankan ko da dan karamin yaro ne amma aka ce idan yaron wanda ya kusa balaga ne ya sadu da ita to nan kam sai ta yi wanka din ko da bata yi watan ko da mani bai zo bai fito mata din ba shi kuma ana umarta ta da yawan kadin shi yaron don ɗaya saba mashi wannan kenan to shine sai malam yace a fi farji adamiyin aw gairihi watan shine mutum ya shigar da kan aure tashi a cikin farjin dan adam ko wani shi don haka da mutum zai ce a ce ya sadar wata dabba lakiya eh ko aljani ko da aljana ce mutum zai sadar da ita a fili gashi haka an fahimta to lalle ne su yayi wanka sannan shi ne ce unsa mace ce mutum ya sadu da ita nan au zakarin ko ko namiji ne ma'ana luwaɗi kina Allah kiyaye ko kuma ya luwaɗi da macin duk dai ko da wani ne ya su yayi wanka din sannan hayyin shi wannan abun rayaye ne au mai yitin ko mata ce ne don haka ko da gawa ce mutum ya kuskure ya sa zakarin cikin farjin gawa ko da gawa ce ko sai yayi wanka wannan kenan sannan shi ne malaci wa illa min zulko ko da bai fitar da mani ba sai yayi wankan to wannan kenan sannan kuma bayan wannan sai malam ya ci gaba da cewa watam na'ul janabatu janaba tana hana ko wato illa min zulko wanda yace ko da bai yi watan inzali ma'ana ko da mani bai fitar mashi ba kenan ko to shine ma'ana don haka da shi yasa ya ce a kuma can ya riga gaya mana cewa watan shigar da al'aura ta baligi don haka sai baligi shine wankan zai wajaba gare shi da amma in yaro din ne to kamar da bayani ya gabata shine hukuncin to sannan sai ya ce wata mana'ul janabatu mawani alhadathi wata mana'ul janabatu janaba tana hana mawali alhadath asgari hane hanin hadasi mai girma ma'a ziyadati tare da ƙarin ta harimi qira'atul qur'ani haramcin karatun alqur'ani illa al-ayata sai dai aya daya wa nahwaha da makamancinta ala wajhi ta'awizi bisa ga fuskar neman tsari war ruqa da tawaida wato shine addu'a kenan wal istidlal da kuma kafa dalili wa dukhulil masjid haka nan shiga masallaci haramun ne gare shi wal mukthi fihi da zama a cikin shi masallacin anan abinda malai yake magana shine yace watam na'ul janabatu mawani mawani al hadath al asgar janaba tana tana hana hane hanin hadasi babba wai ma'ana shine a hadasi asgar kai ma hadasi karami ne sun ce janaba tana hana muwani alhadasi asgar hane hanin hadasi karami wai ma'ana shine duk abin da ka san bai halatta gare ka ba idan kana da karamin hadasi mun san karamin hadasi dai kamar mutum yayi bawali ko yayi fitsari ba haya haka an gane kaga shine ko kuma irin mazi ya fita gare shi kaga su ne hadasi karami ba sai an yawan kaba wannan wanki wani za a yi alwala ko to kaga aisar da mutum yayi su bai halatta gare shi lokacin nan yayi sallah baya halatta gare shi ya dawafi misali ko kuma ya rika alqur'ani haka to shine yake nufin to ita ma janaba duk abin da ka san hadasi karami yana hana kayi ne to ita ma janaba ta hana kaga ita min babu aula kenan to shine ma'ana watam na'ul janaba to janaba tana hana mawani al hadasil asgar hana hanan da hana hanan hadasi karami abinda duk hadasi kenan karami ka hanawa kuma sannan ma'a ziyada tare da ƙari ita ta ma wuce hadasin karami ita shine ƙarin ta harimi qira'atul qur'ani haramcin karatun alqur'ani da haka in mutum yana da janaba haramun ne gare shi ya karanta alqur'ani a illal ayata sai dai aya daya wa nahwa hada makamancinta saboda haka mutum ba zai karanta alkur'ani ba lokacin da yake da janaba sai dai aya guda kamar mutum zai karantawa domin addu'a kamar kila da dare ne janaba ta same shi zai kwanta bacci to shine kamar yadda imamul baji ya faɗa yana iya karanta falaki da nasi da irin da ayatul kursi do haɗe gaba ɗaya yana iya yansu ko da yana da janaba haka imamul baji ya faɗa to wanda mun sani Imam Al-Baji ko shine babban malamin nan mai sharhin Muwatta Malik kusan juz'i tara to saboda haka a to shine ma'anar illal ayat sai aya daya wani hada makamancin ta ma'ana aya daya ko biyu kaga in muka bi kamar yanda shi Imam Al-Baji shi kuma ya bayani wato irin falaki da nasu dukkan iya karantawa da irin qul a'udhu zai hakan ga amma dai duk wanda ba don addu'a ne ka karanta karanta ba to haka kawai don dai ka karanta don jin dadi to ba a yarda ba inda kana da janaba ko mace ko namiji sannan sai malai ya ce bayan wannan kuma a a sannan warruka ko shine litta'awuzi don wani hawa da makamancin dalil ala wajhi ta'awuzi bisa ga fuska ta neman tsari sannan warruka haka nan da watan tawada wato shine addu'a kenan kamar za karanta mutum addu'a wanda kila ko kuna mata ci za misali za a karanta mashi addu'a tofa mashi ko wani abu haka an gane ko irin shafar aljanu ko wani abu da wanda zaka wani addu'a irin wannan to ko da mutum yana da janaba to ba komi an yadda yana iya karanta wannan din sannan wal istidlali da kuma kafa dalili kamar wasu sun zo da tambaya gare ka akan wata mas'ala to zaka kafa musu dalili ne ka faɗa musu hujja eh to ai lalle abu kaza ga hukunci ne saboda a cikin alkur'ani Allah ce kaza to kana iya jawo ayan nan wajen ba laifi ko da kana da janaba kana iya karanto ayar don ka kafa musu dalili su san ga ga hujja abun sannan wa dukhulil masjid haka nan shiga masallaci haramun ne ga mai janaba wato shine mutum na da janaba ya zo shiga cikin masallaci to haramun ne ko da biya wuce ne kawai bai halatta ba inda yana da janaba in dai ba akan lalura ba ta dole dole ba da za a yi ba sannan wal mukthi fihi da zama a cikin shi masallaci din ko mutum yana da janaba kamar misali sai a ce kila janaba ta kama mutum yana cikin masallacin ma'ana ta yanda za a yi janaba ta kama shi kamar kila sai a ce ya zauna yana zaune yana lazumin shi da sauran abubuwan shi kawai sai bacci ibe ya dauke shi ba tare da ya sani ba sai kawai ya mafarki kuma hammani ya fita gare shi kaga janaba ta kama shi kenan yana cikin masallaci to anan wajen da ya tashi to bai halatta ya ci gaba da zama din ya maza zai tashi hita sai inda lalura kamar sai ya zama in zai fita din lalle lalle kamar yanzu sai a ce kila zai fita ana cikin fadace fadace da fada wanda in ya fito akwai matsala kila ana iya iya rasa rayuwa te ko kuma ya zama akwai barayi bisa ga cikin gari sun tare wanda yana iya in ya fito ko su kashe shi ko kuma su an shi mashi dukiya to nan yana iya zanne ne cikin masallacin ko da janaba din babu laifi ko ma kwana ne zai yi ciki duk ba laifi bane in ta kama din abu lalura ta kai haka ne to shine ma'ana a zama a cikin masallaci in dai ba bisa ga wannan lalura ba to baya halatta a kuma da yake yanzu za mu shiga ne cikin shi kai ne yayin da ake yin wanka din to ina jin kamata ya mu bari sai in mun dawo mu kadaice wannan karatun da nashi halka daban wanda za mu yi karatu kan ainihin wanda aka yin shi wankan janaba din a yanda ya dace a shi ko wankan haiza ko wankan jinin biki din sun dauki to saboda haka in mun dawo halka mu ta gaba insha Allah za mu dora nan za mu tsaya nan sai mun sake dawowa muna fatan Allah ya mana jagora alfarma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dan uwan ku a cikin addinin musulunci sunusi Sheikh Ibrahim dan malam na Sarago da Zamfara State wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh